بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا محمد بن عيسى أليس كذلك قال حدثنا ابن علي قال أنبانا خالد عن أنس بن سيرين قال أن كربو دغ سيدنا أنس بن سيرين يتي استحيضت امرأة من آل أنس وتمت cikin iyalan Anas ta samu istihada mana jinin cuta fa'amaruni fasa'altu ibn Abbas sai suka ce na je na tambayo Abdullahi dan Abbas faƙala sai ya ce mana fazahabtu wasa'altuhu faƙala ba haka bane ba sai na je na tambayi sai ya ce amma mara ati damal baharaniya wannan hadisi ba mu karanta shi ba an ka ba karasa shi ba amma mara'ati damal baharaniya fala tusalli yace in taga jini albaharani aldamul baharani huwa aldamul abid waddamul abid huwa aldamul baharani huwa aldamul ahmar fi awwal alhayd albaharani in taga jini sabon jini ja wanda bai hadu da bai gurbace ba shine baharani sabon jini wanda yake jajir bai canza ba in ta gan shi falatu salli ba za ta yi salla ba yana nufin mai kenan haila kenan fa'iza rahatti tsohura walau sa'atan min nahari in ta yi tsarki kuma ko da lokaci ka sa'a awa ɗaya ne cikin rana faltaktasil waltu salli sai ta yi wanka ta yi salla an fahimta? قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن انس بن سيرين قال كانت ام ولد ام ولد لانس بن مالك استعيضت وانا حديث يا قار بياني كده كامراه من ال وانا ام ولد استعيضت فامروني ان استفتي ابن عباس sai aka ci aka umurce ni aka aike ni na je na tambayi ibnu abbas radiyallahu anhuma Allah ya karamsu su da fasa'altuhu sai na tambaye shi aga ya fito da shi nan ko sai na tambaye shi fa qala sai yace idza ra'ati damal baharaniya fala tusalli in ta ga jini jajir sabo bai gurbace ba to ba za ta sallah ba jinin haila kenan fa idza ra'ati tuhra in kuma ta tsarkaka faltaghtasil wal tusalli تيوان كاتي صلى قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت وتمشت تنبيع الضحاك سيتتي إن امرأة أستهاد نيمة الناس بدتني نا استهاضة فقال إذا رأيت دما عبيطا إنك جني جا صاب جني fa'amsiki ayyama akra'iki ki dakatar da sallah kwanakin da kike yin haila kwanakin da kike yin haila ko? ƙala ahbarana muhammad bin yusuf ƙala haddasana sufiyanu an mansurin an ibrahim ƙala an karbo daga ibrahim ya ce al-mustahazatu تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وجتكي زبد جنين شوتا ذات حرم الزهر ده لأسر سيتي مسوان كاتايا سيتي صلى الزهر ده لأسر جنئي كده وتؤخر المغرب وتعجل العشاء إن لوكة مغربها كميكي سيتي جنكر تاكا أنت sai ta gaggauta ta jinkirta magarba ta gaggauta lisha ta yi wanka su ɗaya sai ta hada ta yi sallar magariba da lisha wa zalika fi waqtil isha'i a lokacin lisha walil fajr ghuslan wahidan sallar asuba kuma wanka ɗaya za ta yi mishi don ba sallar da za a hada shi da ita wala tasumu ba za ta yi azumi ba wala ya'tiha zawjuha mijinta ba zai zakke mata ba wala tamassul mushafa ba za ta taba littafin alqur'ani ba matsalan ba za ta ba alkur'ani ba shi ne mai ba za ta ba alkur'ani ba mai haila ko mai istihada mai haila amma mai istihara ba za ta yi sallah ba za ta yi sallah mijinta zai zake mata za ta yi azumi za ta yi komai to ina mana ba za ta yi taba alkur'ani ba mana mai haila kenan to matsalar mai haila za ta ba alkur'ani ko ba za ta ba alkur'ani ba wacce ce matsalar da ta firin jayi alƙaunin rajih ma huwa almar'atu fi ayyami haidha hal tamassu alqur'an aw la eh za ta taba ko ba za ta taba ba eh me yake ba da tsoro ne wa ya taba kuskure aka yi shugaban alkali eh wannan akan darduma fa kenan haidatuki laysat fi yadiki laysat fi yadiki wannan daban eh darduma kenan ko mana hannunki ba jinin haila ai ba hannunki yake ba mana hannunki babu najasa a cikin kenan amma kasancewa hannunki da najisa ko ba najisa daban kasancewa hukuncin mai haila za ta taba alkurani wannan kuma daban ai ba haka bane ba menene asalin mas'alar asalin mas'alar innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun innahu laqur'anun karim an kira sunan me في كتاب مكنون aka kiran me lauhul mahfuz kitabin maknun guda biyu kenan haka ne to sai aka ce la yamassuhu da ake la yamassuhu ma mas'ala ta kare sai aka ce la yamassuhu adh-dhamiru yarji'u ila madha eh الضمير يرجع إلى ماذا؟ اللوح المحفوظ كده لا يمسه إلا المطهرون ba haka bane ba to akan haka damiru lamassuhu alquran aw al-lawh al-mahfuz limadha بسياق النص القاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ما معنى إلا المطهرون ها سيوى إن aka tsarkake wannan yana kara karfafa cewa mai kenan launin mahfuz an fahimta akan haka wasu malamai suka tafi cewa za ta taba alkur'ani wasu suka ce kuma sun ka dai cewa ba za ta taba alkur'ani ba saboda hadisan da suka zo asar da suka zo ko da yake dukkan su kusan suna da rauni a cikin su an fahimta eh? ya karanta mata mai قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأهوس عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستهاضة أبلا دان عباس يا كسن شيرا فدا دنگني دا مستهاضة مچن دكي استهاضة me yake fada yace tagtasilu ghuslan wahidan lizuhri wal asri وغسلا للمغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء كما عند بك فدا ذكر مذهب ابن عباس يعني قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان ابن الأسود عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت من استحاضة إذا خلفت قرؤها أي إذا تغيرت أوقات حيضها لوكا شهيرة يا تشنزا فإذا كان عند العصر توضعت وضوءا سابغا in la'asar ya zo sai ta yi alwala ta cika alwala kuma ne ta akun sauban falsastanfir sannan ta ɗauki kunzugu ta sa saboda ta kare kar jini ya sauko bihi kuma ne tusalle zuhra wa la'asra jami'an sai ta hada azhar da la'asar sai in azhar ya kai sai ta sai ta hakura ta jinkirta in la'asar ya zo sai ta yi alwala sai ta yi wanka ta ta yi wanka ta yi alwala sai ta hada azhar da la'asar ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي الصبح على ما قرأناه سابقا قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد وإكرمة قالوا في المستحاضة ثم فدا game da dangane da macin da take istihada تغتسل كل صل... تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والأسر فتصليهما كل ذات يوانكا الزهر للعصر تهدى وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة العشاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبير قال حدثنا حسين حسين أو حسين حسين أنا عبد الله بن شداد قال المستهاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فإذا رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء abin da suka faɗa kenan ai kaga abin da malamai suke faɗa kenan ko da za ka yi ƙoƙari kai ma ka cire kiwuya ka bibbi waɗannan asar da suka zo duka har haɗa su sai ka samu ma mai istihada ka samu masa mazhabi wanda ya fi sauki saboda matsala ce imamu malik ya kai in an tambaye shi dangane da haila shi ce ku je ku tambaye mata sun fi kowa sani imamu malik imamu darul hijira imamu darul hijira duk abin da za ka faɗa karantawa kai ko faɗa maka ai mace kuma duk abin da za ta faɗa experience ne akwai bambanci ko ba bambanci me bambanci ita yana faruwa ne a kanta eh ita yana faruwa ne a aikace Mhm. to malam kuma fa labari ya karanta wai malam labari ya karanta ita ko experience ne ko wanne ne fi karfi in ka tattara hadisan ka bi su sai ga duk sahabbai da tabi'ai mazhabin su ne sai shi yasa ba yadda za a yi ka samu sauki ko ki samu sauki sai an ɗauko hadisin manzon Allah an ajiye gaba haka da mace ta zo ta ce ya manzon Allah ina zubar da jini wata ce shekara bakwai wata ce menene da menene sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce jinin haila kaza kaza ne in kin ga jinin haila mana in kin san jinin haila lokaci zai rikice miki shi ke aiki da ilimin mana manzon Allah ya kasa mata gida na uku wacce take ta san jinin haila wacce take bata san jinin haila ba amma tana da al'adar da take yi kowane wata wacce take bata san jinin hailan ba ba ta da al'ada yanzu ta fara sai zo mata da rikici to ya manzon Allah ya ce musu manzon Allah ce ke da kika san kike da ilimi bam kika kike bambanta tsakanin jinin haila da wanda ba haila ba sai ki aiki da ilimin ki da kin tabbatar da kai wannan jinin haila ne jinin haila ne wannan ba jinin haila bane ba jinin haila bane shi kenan bakin huta in ke sa kanki hayaniya da rudani kuma da shakka da wasu wasi ba za ki taba samun lafiya ba an fahimta wacce kuma ba ta da ilimin wannan ba za ta iya bambanta tsakani ba to amma tana da al'adar da ta saba shekara nawa kowane kullum kowane wata tana yi kaza da kaza da kaza da kaza to ya za ta yi ita kuma manzon Allah ya ce manzon Allah ya baki izini kowane wata tunda wannan rikici ya faru yanzu jini ya ki tsayawa kowane wata sheki dakatar da sallah gwargwadon kwanakin da kike haila yana cika sai ki wanka ki sallah jinin na ta zubowa har lokacin da Allah zai zo ba da lafiya matsala ta nan kenan ta biyu wacce take da ilimin ilimi ta yi aiki da iliminta ba ta da ilimin bambata tsakanin jini da amma ta san al'adarta shi ma ilimi ne kenan aiko ta yi aiki da shi to wacce yanzu ya fara mata ba za ta iya bambanta jinin haila da jinin istihaza ba kuma ba ta saba ba balle ta san tana da al'ada to yaya za ta yi sai manzo Allah ce Allah ya sani ya shaida kina haila kwana shida ko kwana bakwai manzon Allah ya faɗa miki wannan kai tsaye kar ki shaurari kowa Allah ya sani kina haila kwana shida ko kwana bakwai akan haka manzon Allah ya baki fatawa fatawar da ba mai iya ba mai iya canza ta kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana gamawa sai ki wanka ki sallar ki shikenan kin gama har abada ba wanda zai iya zo ya canza miki wannan tsari an fahimta in kika sauro kina ce to kwana shida ko kwana bakwai in kwana shida ne fa na bakwai in kwana bakwai ne fa na shida to farkon wata ne ko tsakiya ne ko karshe ne wannan kin jama kan kirgima kenan abinda shari'a ta faɗa miki kenan ki yi aiki da shari'a sai ki zamu sai ki zauna lafiya in ba haka ba za ki samu za ki samu wahala babu man qala tagtasilu min adh-dhuhri ila ila adh-dhuhri watu jami'u wata sumu babin wanda ya ce za ta yi wanka daga azahar zuwa azahar za ta yi azumi kuma mijinta zai sadu da ita akhbarana dama ai wayan abubuwa duka haila ke hanawa amma istihaza ai baya hanawa eh qala akhbarana muhammad bin yusuf qala haddathana sufyan an sumayyin qala sa'altu sa'id ibn al-musayyib عن المستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها سعيد, سيد التابعين كنا سعيد بن المسيب كو سيد التابعين كنا shi ya salla masallacin annabi shekara talatin ko arba'in bai taba rasa takbiratul ihram ba Allahu akbar da shi za a yi aka ce lokacin da aka yi fitinan abin nan ba ba ya ce yana nan wurin wani umudi yana koye yana labi ba wanda ya gan shi shi ya ce tajlisu ayyama akra'iha za ta daina sallah adadin kwanakin da take haila wata tasilu mina zuhuri ila zuhuri ta yi wanka daga azahar zuwa azahar mina zuhuri ko mina tuhuri من الظهر إلى الظهر لقى أزهر زوا أزهر أو قوم شاب يمكن وتستظفر بثوب تأكيز أمك وكرزب تساسب لكرجن يزب ويأتيها زوجها وتصوم فقلت عمن هذا فأخذ الحصى تأزمي مجن تزي زكي متى sai na ce to ina ka samu wannan sai ɗebo su kwankwani zai jefe shi don me kake wannan tambayar tambayar rashin ladabi ke قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة يصعد ذات صلى سيتي الولاء فإن غلبها الدم استصفرت إنجني يا فكر فنتين تسبوها سيتساس أمها تتري وكان الحسن يقول ذلك قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سميا مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أخبره أن القعقاع ابن حكيم وزائد وزيد بن أسلم أرسله إلى سيد بن المصيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة يا يا ميجن استحاضة ذات وانكا فقال سيد تغتسل من الظهر إلى مثلها وانكا الزهر زوى الزهر من الغد لصلاة الظهر فإن غلبها الدم استنفرت استثفرت وتوضأ وتوضأ لكل صلاة وصلت أي وتتوضأ لكل صلاة وصلت شيء صلى قال حدثنا موسى بن خالد عن مؤتمر عن أبيه عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال المستهاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ميجن استهاضة ذات داكة صلى عدد كوانكين تكي حيلا داتا سنس ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ أي وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عباد بن منصور عن الحسن وعطاء مثل ذلك قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن قمير عن قمير امرأة مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت في المستهاضة تغتسل كل يوم مرة كل ذات يوم كاسو قال أخبرنا مروان عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان أليس كذلك؟ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول المستهاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر أي أن مسألة سعيد بن المسيب كان عندي دوكو أصل صدقوا أبلاد عمر كو قال مروان وهو قول الأوزائي مذهب الإمام الأوزائي كده قال حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال المستهاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى صلى الظهر كده باب باب باب باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها babin da ya zo na bayanin cewa mace mai zubar da jinin istihaza mijinta zai iya saduwa da ita قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري ابن بشير أبو شيخ ابن بشير الجزري عن خسيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها ويبقى قال اللي في با لي في مجنتا يزكي متى أي صادو دا إتكي إيه؟ شكين مي؟ وي مي؟ يتي مي؟ قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سالم الأفطس قال سئل سعيد بن ابن جبير أتجامع المستهاضة أن تنبئي سيدنا سعيد بن جبير زائي سادوة دمج استهاضة فقال الصلاة أعظم من الجماع وين كده؟ إيه؟ ai bai bada jawabi ba an tambaye shi ne za a iya saduwa da ita sai ce me as-salatu azama min al-jima'i to me yake nufi kenan mana tunda za a iya saduwa da ita kenan wayannan mas'aloli ne kai yanzu da wahala ka iya fahimtar wannan mas'alolin a lokacin su mace tana da daraja da kyar ake samun yin auren ma mutum daya ko mace daya to kuma dama sai na umar ita ce mata ta ita ke hana ni fita waje ba shi kenan ba to matar ta sake na ita kwaya daya to kuma tana yana bukatar ta kuma tana istihaza ya zai yi amma yanzu kai kana gani a to ba barta ba ga mace ta biyu ba ga ta uku ga ta hudu ba ga kaza ga kaza kaza kaza ba wannan duk zaka yi fadar wannan yanzu shi yasa ba zaka yi fahimtar su ba a wancan lokacin an fahimta ba zaka yi fahimtar su ba a wancan lokacin kai zaka yi aiki ne da tunaninka na yanzu a lokacin mace tana da tsada mace tana da tsada tana da daraja tana da mutunci ana kimanta ta saboda ita ce rabin rayuwa har yanzu mace a kasar saudiya kasashen laraba khalid da mai ta fi daraja da mace a dukkan duniya daraji wani in za ka hauri yarsa sharadi za su yi maka ba za ka yi mata kishiya ba fa harka haka su gaba zai iya to ba shi kenan ba ya ga ya yana so sai yadda tuba daga baya yazo ko ta yi masa lami ne ko ko ya ga yanzu yana bukata ne kuma ba zai iya yi ba tana magana ce ka je ka yi tawafi kana addu'a Allah Allah ya sa ta mutu ka samu ka yi aure har ka gaji ba ta ki mutuwa ai bai isa ya aure ba har yanzu mace tana daraja a kasar amma duk da darajar mace a kasar saudiya da kasar ko menene da menene ba ya kwana nawa ba na karanta jam suka ce sun gaji da yawan mace-macen aure a lokaci kadan an samu aure dubu tamanin ya mutu ko dubu ɗari takwas ko dubu tamanin lokaci to sai ana mamaki to duk duniya ba inda ba a kukan mace-macen aure har abin da sa kawo misali da inda mace ke da daraja kenan bai kamata ce aure ya mutu ba amma ana mace su ma suna kuka su kansu to ko ina sai ana kukan to me yake me yasa ake samun mace macen aure me yasa ake samun mace macen aure to abin da yazo cikin tunaninka shine kake binciken shi amma za zaka fara da tunaninka sai kaga al'amarin ya shige inda kake tsammani aure na ana yawan aure na yawan mutuwa ko dan adam kuma fa eh dan adam baya mutuwa yanzu in ka ce kaza kaza ne in ka ce kaza kaza ne to sai ka ga mota ta yi hatsari mutum nawa suka mutu a ciki zai ga jirgi ya yi hatsari mutum nawa suka mutu a ciki duk abin da zai zubar da jirgin dan adam yanzu mutuwa ake da yawa da yawa lokaci ne ya zo wayannan abubuwa haka suke tafiya yadda aure ke mutuwa da yawa haka dan adam ke mutuwa da yawa haka dabbobi komai mutuwa yake macewa yake saboda lokaci ya kusa an fahimta in baka lura da wannan ba sai kana ganin to ya ake samun mace macen aure to mace macen dan adam da aure da dan adam wanne ne yafi abin nan dan adam yanzu kai lissafi zaka ji an ce dan adam ya mutu da da kyar zaka ji dan adam mutum ɗaya ya mutu ko biyu yanzu fa da yawa duk abin da zaka gani ka ce ai kaza ne to sai kaga an ce mota ta je ta yi hatsari mutum ashirin sun mutu a ciki mutum talatin sun mutu a ciki jirgi ya je ya hatsari duk abin da ke ciki sun mutu ruwa ya je ya canye kowa haka dan adam ke ta tafiya ana mutuwa da yawa to ashe ba aure kada ke yawan mutuwa ba dan adam na yawan mutuwa duk abin da ke mutuwa yanzu ka gani zaka ga mutuwan mutuwan yawa yake karai an fahimta eh قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي يد أن أجل أن أدم كيد لوكتي حكى أجل أوري كيد لوكتي duk abin da kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra tun da ka taso kana karami kana da abokannai abokan naka wani Allah ya kaddara abokan ta za ku rayu hakku mutu wani shekara biyu ne za ku rabu wani shekara biyar wani shekara uku da lokacin rabuwa ya kai dole a rabu ko ya tafi wani wuri ko kuna nan ba ku ci kenan ko mutuwa ta zo ajali ne komai da alikulli ajalin kitab likulli ajalin kitab komai yana da lokacin shi in lokacin ya kai babu abin da zai canza an fahimta saboda wannan rayuwa da kake gani mun zo da niyan za mu karasa wannan hadisin mu tashi wancan sati Allah kaɗai sai na ka karasa karatun nan da kyar an yi zafi fiye da kima ko? Allah maɗaukakin sarki ya tubura mu karasa kitabul haidira in kana so sai ka bi su duk sahabbai da tabi'ai da mai duk abin da suka faɗa sai ka ka fitar da fikihu yadda kai ma za ka sauke wa mata ko ka za ka kari ilimi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي عن سعيد بن المسيب قال ياتيها زوجها مجد زي زي كيمتا زي صادود إتا قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن في المستحاضة قال يغشاها زوجها مجد زي زي كيمتا قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال في المستهاضة يغشاها زوجها وإن قتر الدم على الحصير ويمجد زي سعد بيت كودا جنين نادقا كان شفرا قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد قال قيل لبكر بن عبد الله إن الحجاج بن يوسف يقول إن المستهاضة لا يغشاها زوجها هذا الحجاج بن يوسف أنجينا سوى أي ميجني استهاضة ميجن تبزي سادود إتبا قال قال بكر قال بكر بن عبد الله المزني الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها كو أي صلاة في درجة أما ذات صلاة ميجن تزي سادوا ديتا قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن الحسن قال يأتيها زوجها قال أخبرنا عمرو بن عوف عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن الصائب عن عطاء قال في المستهاضة يجامئها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها فإذا حلت لها الصلاة فليطأها kwanakin da ba ta yin sallah tana cikin haila za ta daina sallah kuma mijinta ba zai sadu da ita ba amma lokacin da ta dawo tana sallah din mijinta zai sadu da ita قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن الزرعة الخارف الخارفي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال المستعاضة يجامعها زوجها مذهب علي بن أبي طالب كده قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وأطاء قالوا في المستهاضة تغتسل وتصلي وتصوم ويغشاها زوجها باب من قال لا يجامع المستهاضة زوجها باب ما لمن دسكتي مجركي جنين استهاضة مجن تبزي سادو إتبا قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن حفص عن الحسن قال كان يقول المستهاضة لا يغشاها زوجها قال أبو النعمان قال لي يحيى بن سعيد القطان لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن إيش من تبع جم وندي رويت ونن حديث النجا حسن قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب عن خالد قال كان محمد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة يكره بيتي يحرم بكو قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف kaga wata matsalar ko? hukuncin mai haila ya ɗauka ya kawo mai istihaba قال أخبرنا الحكم ابن مبارك قال حدثنا حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة رضي الله عنها قالت المستهاضة لا يأتيها زوجها aka ce kuma ga abin nan na Aisha ta faɗa kenan ko? قال أخبرنا هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال كان يقال صيغة التمريض المستهارة لا تجامع ولا تصوم كانوا وندي في نيسافو لا تجامع ولا تصوم to shikenan za ta yi shekara guda tana istihada shikenan ba shekara goma ba azumi kenan ولا تمس المصحف إنما أرخص لها, أرخص لها في الصلاة قال يزيد يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للظاهر يزيد يتي مجن تزي سالو دا إتا كما يا حلت متى بند دوب بي صرك يا حلت مش to an ga matsalolin mustahada kenan ko za ka je ka bi su a hankali sai ka samu kamar yadda aka ce na aisha ta fada sai ka samu ma magana na aisha mafita ko tawili ko menene da menene haka za ka yi amma zance mafi inganci mustahaza wacce take jinin cuta adadin kwanakin da take haila shine ba ta yin ba ta sallah ba ta azumi lokacin na wucewa komai ya halatta ke babu ma jaa fi akthar al-haid babin da yazo na bayanin haila mafi yawancin kwanakinsa nawa ne so shi ma duk wayannan zaka ga ijtihadat ne shi yasa za ga maganganu ma sun fi yawa ne wajen tabi'ai da abin da yazo kasa an fahimta saboda wayannan mas'aloli ne ijtihadiyat Imam Malik da mas'alan tai masa yawa yace kai ku je ku tambayi mata sun fi kowa sanin wannan Imam Malik yace mata sun fi kowa sanin wannan ai ka san mas'ala ta kai inda ta kai قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال يتي سيدنا الحسن يتي تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا ويما ذات دين صلى أتشين حيلة تقوانا بكوي فإن طهرت فذاك انت هاي صركي شيكينا وإلا أمسكت ما بينها وبين العشرة in ba haka ba kuma to za ta ƙara kwana uku ya kwana goma kenan fa in tahurat fa zaka wa illa igtasalat wa sallat wa hiya mustahadatu akan wannan malamin ya mana mafi yawancin mafi kwanakin haila kwana nawa ne alhamdulillah yahdikum Allah yuslihu lakum kaga ijtihadin shi kenan ko kwana goma ne ya ce in ya kai ya wuce goma kai tsaye ya ce mustahaza ce ta yi ta yi tsallanta ya wuce kwanakin haila ke mana a wajen shi haila kwana goma ake ƙarshensa ke nan ƙala ahbarana muhammadu ibn yusuf ƙala haddasana sufiyanu an rabi an alhassani ƙala alhaidu asharatun fama za da fahiyar mustahazatun haila kwanakin shi kwana goma ne in ya kai kwana goma sha ɗaya to istihaza ne wa qala ata'un alhaidu khamsata ashara ata ya ce haila kwana goma sha biyar ne ba nan ta kwana bakwai haila ne kwana takwas tara goma sha ɗaya har sha biyar haila ne to daga nan in ya karu shi ne istihaza ke wannan duk ijtihadiyat ne ko قال أخبرنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن الجلد ابن أيوب عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك قال الحيض أشرة فما زاد فهي مستهاضة هاي لا كوانا قوما ني أبن دي سمر كوانا قوما جنن شوتاني قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سيد بن جبير قال الحيض إلى ثلاثة عشر فما زاد فهي مستهاضة يقمتي كوانا قوم شاءكم أنا فهمت أسبوع دل اجتهاديات قال أخبرنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جلد ابن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال الحيض عشرة أيام ثم هي مستحاضة سيدنا أنس ما يتي هيلا قوانا نوني قوانا قوما كينا أبن دي سمر قوانا قوما فهي مستحاضة أنجي أبن أنس يفرقو قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير شيء الحيض إلى ثلاثة عشر يوما فما سوى ذلك فهي مستهاذة شيء قوانا قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال الحسن يتي إذا رأت الدم فهي تمسك عن الصلاة تعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستهاضة in jinin ya zo shi ta girga adadin kwanakin da ta saba tana yi in ya zarce sama da haka istihaba ne qala akhbarana abu nu'man qala haddathana hammad bin zaid an jald bin ayyub an muawiyah bin qurra an anas qala al mustahadatu تنتظر ثلاثا أو أربعا خمسا ستا سبعا ثمانيا تسعا عشرة gwari gwari kenan ko قال أخبرنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن عطاء قال بلغنا أن المستهاضة تنتظر على أقرائها بيوم to shi kuma sai ce adadin kwanakinta da take in ya kare za ta yi kara kwayar daya قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الربيع ابن صبيح عمن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ma za da alal asharati fahiyya mustahadatu abin da ya sama da kwana goma istihada ne قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن سفيان بن جريج عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أقصى الحيض خمس عشرة a ta ce mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar ne in yi sama da kwana goma sha biyar ya zama istihaba ke to ina ma'anan wa'annan maganganun da suke faɗa saboda za a yi la'akari da shi lokacin da mijinta ya sake ta za ta yi idda wanda ya ce kwana goma sha biyar ne in ta zo cikin wata ɗaya ta ce ta yi haila biyu menene hukunci a wajen shi eh menene hukunci a wajen shi mana ya zama da mafi yawancin shi kwana goma sha biyar ne cikin kwana talatin ko arba'in ta ce ta yi haila sau biyu mai ke hukunci za a yadda ko ba za a yadda ba a wajen shi kenan ku in ta zo a cikin wata ɗaya ta ce ta yi haila su uku fa cikin kwana talatin ta ce ta yi haila su uku yaya ba zai yi ba yaya ba zai yadda ba yanzu ana magana ne kan ana magana ne kan shari'a to in haka ya faru aka je aka samu malami to waɗannan maganganu su yake ɗaukowa ya ji in matsalan ta rikice mishi sai a tambayi mata in an samu cikin mata waɗanda ke da ƙwarewa suka ce i yana yiwuwa ana yi malami ba shi da yadda zai yi a ba karanta za ka yi ba kana gani ne to ahalin zikir ya wuce imamu malik saboda rigima wajen idda eh ya sake ta yana jan kunninta yana jiran sai wata uku kwana arba'in shi ta ce sai ta ce bayan kwana hamsin sai ce ya dawo da ta ce ai na gama idda tun yaushe yaushe kwana arba'in na yi haila su uku sai me sai aje ina kenan za a je wajen hizba ko ta ya za a yi ya ce a shi bai da ba kuma ta ce haka aka yi a ina mana sai dai ya haƙura ai kafin a haƙura shi ne sai an je ƙololuwa sai an je shari'a za ta yi tabbatar da hukunci sa'an nan ya haƙura ko ta haƙura ai haka ake ba ta faɗa ba shi kuma ya ce a'a ba an samu mai kenan husuma zai yadda da ita za ta yadda da shi sai a je ina sai a je wajen alkali sai a je wajen hukunci abinda hukunci hukumul hakim yarfa'ul khilaf to hukunci ai ba za a yi hukunci ba sai bayan an bincika mun karanta cikin mawata wata tsohon ciki shekara nawa aka ce a tambaye aka ce na zamanin imam malik aka ce a kawo ta tsohuwa da aka tambaye ta me aka yi aka bar duk malamai aka ba abinda ta faɗa da shi aka yayi ahlul zikir kenan ahlul wannan ba ahlul zai ahlul khibra ke wannan ahlul khibra ke babun fi aqallil haid babin da yazo na bayanin mafi karancin haila kwana nawa ne قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس رضي الله عنه أنه قال أدنى الحيد ثلاثة أيام ثلاثة أيام أنا سيتي ما في كرنش هيلا وأنا أكل سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا قال نعم إذا كان عادتها aka ce za ka ɗauki wannan magana ya ce eh in al'adanta haka yake shi kenan ya yi وسألته أيضا عن هذا قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة كما يونيتي ما في كرنش هيلا يوم دري دي دي ني ديا انتي هيلا تتي تاي تسركي شيكينا to kaga wannan mijinta sai ya hankali ke eh sai ya hankali ko ba jan kunni in zai je zai ja mata kunni sai ya ja kunnin kan shi kenan eh قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا محمد بن أبي زكريا قال أبو محمد هو أبو سعد الصاغاني عن سفيان عن الربيع عن الحسن قال أدنى الحيض ثلاث ما في كرنج حيلا وأنا أكني قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا مخلد ابن يزيد عن معقل بن عبيد الله an ata'in qala adnal haidi yawmun yace mafi karancin ila ini daya ne قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض وي انت معناه ta saba haila cikin kowane wata daga kwana kaza yake zuwa kafin kwana kaza din nan da kwana ɗaya ko biyu shi ta ga haila aka ce cikin hailan ta ana fahimta wayannan matsaloli babun fil bikri yastamiru biha haddam to inda matsalar take kenan budurwa ce za ta fara haila tana fara haila shi ya hadu da rikici kaga ba ta da ilimin da za ta bambanta jinin haila da jinin cuta kuma ba ta da al'adar da ta saba balle ta dauke shi ta yi aiki to yaya za ta yi kenan قال أخبرنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قالا في البكر ثم فدا جمد بدروة إذا نفست فاستحيدت قالا تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة من نسائها suka ce irin wannan in rikici ya faru sai a duba a gani da iyayenta yayyenta mai ne ne gwagwani da mai iyaye suke in an samu cikinsu masu irin wannan al'ada shi a shigar da ita ciki shi ne ce nisa'i ahali hako don malami yakan shiga cikin irin wannan rikici sai ce to a tambayo gidansu yayyanta ko kannanta ko iyayenta ko gwaggwaninta yaya suke an samu mai irin haka in an samu to sai a ɗauka a yi mata hukunci قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان إذا كانت المرأة أول ما تهيض تجلس في الحيض من نهو نسائها وإن تفارق to za ta zauna gwargwadon yadda ‘yan uwanta ma iyayenta ke yin haila sai a zaben mata wannan hukunci. So ila Abdullahi an haza faƙala huwa ashbahul ashiya aka tambaye shi ce eh to amma abin da ijtihadatin da suka da suke suka tafi kenan amma manzon Allah kai tsaye yanke kai tsaye ba wani ba wani inda inda babu wani shakka babu wani kokonto babu menene da menene ba mun faɗa ba ana maimaitawa saboda ya shiga kunnen mutane ko manzo Allah ya kasa mata gida nawa ne uku na farko
wadda ta san al'adar wanda ta san al'adar ta ta farko manzo Allah ya raba farko mai ilimi tana iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin cuta sai ta yi aiki da iliminta in ta ce ai wannan jinin haila ne jinin haila ne wannan jinin cuta ne jinin cuta ne manzo Allah ya bata izini in kika yi haka ran da kika zo lahira in Allah ya ce miki yayi kai haka sai ka ce wannan manzo Allah ya faɗa min ba haka bane ba na biyu wacce take da al'ada ta saba yin hailan shekara nawa kwana nawa take yi sai abu ta sani sai abu ya zo ya rikice mata to sai ta yi aiki da wannan ilimin kwanakin da take yi din nan duk sa'an da wata ya kai sai ta dakatar da sallah adadin kwanakin da take haila din yana wucewa sai ta shiga ta yi wanka ta yi ta ibadanta tana al'amari mace ta uku wacce take yanzu ta fara hailan ba ta da ilimin da za ta bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza cuta kuma ba ta da al'adar da za ta koma a kai sai manzo Allah ya ce Allah ya sani ya shaida za kina zaki haila kwana shida ko kwana bakwai a cikin wata akan hak saboda haka manzo Allah ya ce miki kowanne wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai duk wanda kika dauka yayi kwana shida ko kwana bakwai na wucewa sai ki wanka ki shiga ibadai in ba haka za ki ɗauki ka ɗauka ba to za ki sha wahala an fahimta babin fil kabirati ko amin daga yau za a rufe karatu shi zuwa bayan azumi insha Allah Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم